الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata bakwai ga watan rabi'ul akhir shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shi ya dace da 29 ga watan ga watan tara shekara 2025 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu sala wallafar sheikh muhammad salih al-husaymin alaihi rahmatullah idan ba manta ba yan uwa wancan sati da ya gabata malam ya fara bayani ne game da addu'o'in da ake karantawa bayan dagowa daga ruku'u idan masallaci ya yi ruku'u ya dago ya daidaita ya ce sami allahu liman hamida rabbana lakal hamd ko ɗaya daga cikin sigogi da suka tabbata kamar yadda muka ambata to da kuma sai zaɓa ɗaya daga cikin addu'o'i sai ya karanta malam ya karanta ya kawo mana addu'o'i kamar guda biyu ne kawai diddare guda ɗaya muka karanta ita ce mil as-samawati wa mil al-ardh za mu tashi daidai gaba da malam ya ce walil musalli أن يزيد على ما سبق مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف mai sallah zai iya karawa akan abin da ya gabata na addu'ar da muka kawo mimma warada daga cikin abin da ya zo anir rasuli sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ma'ana bayan wancan addu'ar da muka kawo ta farko mil as-samawati babu laifi dan uwa za ka iya ƙara wannan addu'a ba wai ka yi su tare ba a wani lokaci sai ka yi wannan wacce za mu kawo yanzu insha Allah ta'ala malai sai rawar bukari wa nasa'i an rufa'ata ibn rafi'in kala imamul bukari da imamun nasa'i sun fitar da hadisi daga rufa'a ibn rafi' kala ya ce kuna yawman musalli wara annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance wani ne muna sallah bayan annabi jira da aminci su ƙara tabbata a gare shi falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago kansa daga ruku'u qala sai ce sami Allahu liman hamida qala rajulun wara'ahu sai wani mutum da ke baya wanda suke sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya ce rabbana ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه abin da ya faɗa kenan rabbana ya ubangijinmu walakal hamdu godiya da yabo su tabbata a gare ka hamdan godiya kafiran mai yawa tsayiban tsarkakakkiya mubarakan fihi wacce take cike da albarka a cikinta abin da ya faɗa kenan falamman sarafa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah ya juyo qala sai yace manil mutakallimu wane ne mai magana dazu a cikin sallah waye ya faɗi wannan kalmomin da naji lokacin da ake sallah qala sai wannan sahabi ce ana ni ne ya rasulullah qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ra'aytu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubunaha awwal annabi ce na ga mala'iku kusan 30 da doriya suna rige-rige waye zai riga rubuta wannan addu'a da ta karanta a cikin mala'ikun nan kowa yana rike shi zai rubuta wani yana cewa ni zai rubuta annabi ce kusan kusan su su 30 saboda girman wannan addu'a hamdan din nan kaseeran tayyiban mubarakan fi da kake karantawa kullum baka dauka ta da wani muhimmanci to ka ji irin darajar annabi ce da sahabi ya faɗe ta a lokacin a bayansa sai da ya ga ya ce ra'ayi shi ya gani tunda annabi Allah madaukakin sarki ya masa kashafin da zai iya ganin abin da kai ba za ka iya gani ba ba haka bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallah yake yi yace Allah zai na masa aljanna ai mun ina ji na na karanta mana hadisin kwanakin baya ko sallah yake amma Allah zai na masa aljanna Allah madaukakin sarki yana buɗa masa ya ga abubuwan da kai ba lalle ka iya gani ba na daga cikin bambancin ka kai da shi kenan sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mala'iku kusan su 30 kowane yana rigirgewa zai riga rubuta wannan addu'a saboda haka wannan na ɗaya daga cikin addu'o'in da ake karantawa idan ka ɗago daga ruku in ka ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai ka ce hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi ko ka ce mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wannan ƙari shi ma ya tabbata kamar yadda الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يكاوش أتكين صفة صلاة النبي ناسا حمدا كثيرا طيبا mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda sai karanta wannan ko kuma wannan wanda muka din duk yayi insha Allah ta'ala ana hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitab al-adhan Imam an-Nasa'i ya fitar da shi fi kitab at-tatbiqi babu ma yaqulu al-ma'mum abinda mamu zai faɗa bayan dagowar daga ruku sai ma mai ce thumma yadau yadayhi sannan masallaci zai dora hannayensa kama wa ba'aha qabla ruku'i kamar yadda ya dora su kafin ruku'u hannunka lokacin da kake tsaye kafin kai ruku'a ina suke a kirji suke to na ɗaya daga cikin malaman da suke gani cewa idan an ɗago daga ruku'u hannunka za ka mai da su kan kirji akwai malam salih usaimin da sauran malamin hijaz wannan shine ra'ayinsu shine idan ka dogara daga ruku'u sai ka mai da hannun kan kirji zamu zo mu insha Allah ta'ala malaka wa qala ba abu ahli ilmi amma an samu wani daga cikin malamai ma'abota ilmi ya ce yutlaqu al-yadayn hannaye sakin su kawai za a yi ma'ana idan ka dago daga ruku'u sai ka saki hannayenka ba tare da ka mai da su kan kirjinka ba ina fata an fahimta wannan koda a cikin mu idan ka duba mutane masu sallah da yawa waɗanda suke rike hannunsu a cikin sallah za ka ga idan an ɗago daga ruku za ka samu bambanci wani ya saki wani ya rike ba haka ba ne yawwa da yawa wasu haka suke kakka da makanka wannan ba abin tashin hankali ba ne ba abin saɓani ba ne ba abin sallah ta yi ko ba ke ba ne ina fata an fahimta yawwa za mu zo mu ji insha Allah ta'ala mala ya ce fala ya zummu ma ila sadr shi wannan malami yana ganin cewa ba za ka rike hannayen naka akan kirjinka ba walaysa ladayhi hujjatun malam usami yace sai dai bashi da hujja shi wanda yace za a tafi hannu kenan sai malam usami min sunnati rasuli sallallahu alaihi wa sallam bashi da hujja daga sunnar annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi wa qala ba'dul ulama'i yace wasu daga cikin malamai ma suka ce huwa mukhayyarun in sha'a hadha wa in sha'a hadha mutum yana da zabi idan ya dago daga ruku idan ya ga dama ya rike hannunsa idan ya ga dama kuma ya saki hannunsa wannan maganar malam yana ishara ne zuwa ga wata magana da aka hikaito ta daga malam Tuwaijiri da yake dingina ta zuwa ga Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahli Sunna wal Jamaa an hikaito irin wannan magana daga Imam Ahmad cewa yana gani cewa idan ka dago daga ruku'u in ka ga dama ka saki hannunka in ka ga dama mai da shi kirjinka ka rike to amma malam Albani Allah ya masa rahama shi yayi zafi akan wannan matsalar gaskiya har ya kira wannan istidlali na sumalin usami da cewa istidlalun batilun ya ce wannan lalataccen makafa dalili ne bai ma dace su kawo shi a nan ba sannan daga can gaba ya ce walasku a shukku walasku a shukku anna waba al-yadaini ala sadri fi hadal maqam yace bid'atun balalatu ijmal albani ya ce ba na shakka ko kaɗan cewa mutum ya mai da hannunsa kan ƙirji bayan ya ɗago daga ruku a wannan tsayuwar ya ce wannan bidiya ce kuma ɓata ne kaga ya zafi da yawa ya shi ya zafa ba ya ce saboda babu wani abin da ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa bayan ya dago daga ruku'u zai ne da hannunsa na dama akan na hagu yace duk wata gaba da duk wani aiki da annabi yake a cikin sallar sabai sun raito mana ba haka bane idan annabi yayi kaza zai yi kaza idan yayi kaza zai yi kaza idan da da annabi ya dago daga ruku'unsa ya mai da hannunsa na dama akan na hagu da sai sabai sun raito mana yace to tunda ba su rawaito ba annabi ya mai da hannunsa bikin ya bar hannunsa ne a yadda yake kamar yadda yake a da kamar ya shiga sallah in ji malam albani so da ka shi yayi zafi cewa lalle idan ka dago daga ruku'u kawai sai dai ka saki hannunka su kuma su malam usaimin suka ce a'a sai dai ka mai da hannunka su kuma wannan dalili suka dogara da shi bari mu ji wal hukmu bayna an-nas 'inda at-tanazu'i malai ce shi hukunci in ji malam usaimin zaman dawo littafi yace shi malam shi shi hukunci tsakanin mutane duk lokacin da aka samu tanazu'i tsakanin mutane wannan yace kaza a addini wannan yace kaza a addini yace babban abin da yake hukunta wannan masayyar ta su shine sunnatul rasul alaihi salatu wassalam sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah subhanahu wataala yace idan kuka yi jayayya tsakanin wanda ya ce daidai ne wanda ya ce ba daidai ba ne wanda ya ce kaza sunna ne wanda ya ce bid'a ne wanda ya ce kaza shirka ne wanda ya ce kaza tauhidi ne to ya za ku yi kenan kai ka kiyarda da nawa ni ma na kiyarda da naka sai Allah ya ce to mu me da wannan mutum da muka yi zuwa ga Allah da manzansa ma'ana mu dauki alqur'ani ba shin littafin Allah ba maganar Allah ce mu dauki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu tunda baya tare da mu lokacin safai kuma sai su kuma wajensa ba shi kan araba rigima ba to haka al'amarin yake wa sunnatul rasul sallallahu alaihi wa sallam malaita ita ko sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta dullu ala annaka taf'alu fi yadayka kama taf'alu qabla ar-ruku'i tana nuni akan zaka aikata da hannayenka kamar yadda ka aikata da su kafin dagowarka daga ruku'u kafin dagowarka daga ruku'u ya kake da su akan kirjinka suke to bayan abubuwan kama mala yace sunna ta nuna sai ka le da su gurbin su sai ka aza su akan kirjinka kenan ai tabummu ma ai za ka rike su ne akan kirjinka wad dalil ma rawahu al-bukhari mala ufaymin yace dalili shine abinda imam al-bukhari ya rawaito fi sahihihi daga sahihi tafin sa an sahal bin sa'ad daga sa'ad dan sa'ad as-sa'idi kenan radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kana yace kanan nasu mutane sun kasance yukmaruna ana umartarsu ayyaba ar-rajulu liyadal yumna ala zira'ihi al-yusra da mutun ya dora tafin hannunsa na dama akan zira'insa na hagu fi salati a cikin sallah wannan shine hadisin da malam Uthaymeen ya hujja da shi amma menene wajhul istidlal a ciki menene fuskar da ya kafa dalili a ciki sai ce wajhu dilala fuskar da take nuna dalilin abin da ya ambata a cikin wannan hadisi min alhadith daga cikin hadith at-tatabbu wal istiqra shine bibiya da bin diddigi shine tatabbu da istiqra ina gani ba haka inda zai ci gaba zama iti yi insha Allah za mu ci gaba kama kunna injin Allah ne malai ce a tatabbu wal istiqra shine bibiya da kuma bin diddigi na wannan hadisi da nasi don kokarin kalato hujjar da za ta dace da ra'ayin da samalin suka tafi akai shine me idan ka dago daga ruku'u ka ɗora hannunka na dama akan na hagu kamar da shi kan kirji malai ce ayyaba ar-rajulu liyada al-yumna annabi yace mutum ya ɗora hannunsa na dama ala zira'ihi al-yusra akan zira'insa na hagu sai annabi yace fi salati a cikin sallah wa hadha yashmalu jami'a salah sai malam usman yace to wannan ya kunshi dukkanin sallah tunda annabi yace mutum ya ɗora hannunsa na dama akan hagu to ya kunshi gaba ɗaya sallah ka zaka ɗora hannunka na dama akan na ina kenan akan na hagu malai ce yustasna minhu mastasnatu sunnatu za a kogace ne kawai za a keɓe abinda sunna ta keɓe daga cikin abinda ba za ka ko kuma inda ba za ka ɗora hannunka na dama akan nawo a cikin sallah ba annabi ya ce idan an umarci mutane su rinka ɗora hannunsu na dama akan nawo a cikin sallah to sai ma ne ce duk sallah ka ashe za ka ɗora hannunka na dama akan na ina akan na hagu sai dai inda sunna ta togace ita ce banda waje kaza da waje kaza da waje kaza to bari ku wa zalika hala ruku sai ce daga cikin inda sunna ta ta togace akwai lokacin ruku was sujud da lokacin da mutum zai sujjada wal julus da lokacin da mutum ya zauna dan yin tahiyya ko kuma mutum ya zauna dan dan ya koma cikin sujjada li'anna ruku'a saboda ruku'u tuba fihi yadani ala rukbataini mutum zai dora hannayensa ne akan guyoyinsa babu yadda za a yi mutum ya ruku kuma sai ya ɗauki hannayen sai ya ɗora kan ƙirji kaga wanda ya saba wa sunnar manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi idan kai ruku hannanka ina suke akan guyoyinka suke kaga suna ta tabbatar da wannan ko to an cire wannan daga cikin ɗora hannun dama akan nagu kenan akan ƙirji an fahimta kuwa yawwa wasujudu haka nan idan mutum ya sujjada tudau fihi al-yadu ala al-ardi shi kuma hannu yana kan ina ne yana kan ƙasa lokacin da mutum ya sujjada hannunsa akan ƙasa yake ba akan ƙirjinsa yake ba kaga shi ma banda nan kenan wal julusu ala al faqidain wa rukbatayn idan mutum kuma ya zauna dan zaman tayya sai kaga hannayensa suna kan guyoyinsa ne wani bangare wani bangare kuma suna kan cinyarsa to shi ma wannan kaga hannunsa ba akan me yake ba ba akan kirjinsa yake ba ma'ana idan mutum zai sallah ya dora hannunsa na dama akan nagu a cikin sallah to sai malam Usaimin shi a tasa fahimtar ala ta istidlalin ala ta ijtihadin duk ayyukan sallah kawai za ka ɗora hannunka na dama ne akan nawo sai ce amma ban da wajen da sunna ta keɓance ina ne sunna ta keɓance shi ne lokacin da kai ruku hannunka na dama baya kan nawo akan kirjinka yana ina yana kan wuyoyinka lokacin da kai sujjada hannunka na dama da nawo suna ina suna ƙasa ka dafa ƙasa lokacin da ka zauna dan zaman tahiya hannunka na dama da nawo suna ina suna kan gwiwarka da cinyarka dan yin tahiya yace to ban da nan to amma in ka ɗauke nan ɗin sauran gurare shi ayi da yake gani duk zaka mai da hannunka da dama akan na ila akan nawo Allah sai ya sun fahimci abin da malaka so yi yawa malaka fa yabqa al-qiyam to kaga sai saura saura tsayuwa kenan allazi qabla ar-ruku'i wallazi ba'dahu tsayuwar da take ko dai kafin ruku'u ko bayan ruku'u wannan su kadai ne ba su shiga cikin abubuwan da aka kebance ba to su kuma gaba ɗayan su dakhilan fi umumi qawlihi fi salati za su shiga cikin gamewar faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya ce fis salatin nan a cikin sallah an umarci mutane da su ɗora hannunsu na dama akan nagu a cikin ina a cikin sallah to sallar na kaga ya kunshi dagowa daga ruku'u da kuma tashin zuwa abin nan dagowa daga ruku'u da kuma kafin tafiya ruku'u duk tsayuwa ce saboda haka shi malam utamin da wanda suke da da ra'ayi irin nasa sun tafi akan cewa zaka mai da hannunka na dama akan nagu sai malai ce idan in ko haka ne al'aqrabu ila sunna abinda yafi kusa zuwa ga sunnar annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi annal insana hakika mutum ya ba'u yadayhi ba'da ruku'i ala sadrihi zai dora hannayensa ne bayan dagowa daga ruku'u akan kirjinsa kama kana ya ba'u ma qabla ruku'i kamar yadda ya kasance ya dora su kamun ya tafi ruku'u wa dalilu dalilin da yasa muka ambata ka hadisu sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu shine wannan hadisin na sahal dan sa'ad Allah ya kara masa da muka gabatar da shi yanzu to wannan shine abin da malai ya faɗa ku kalli dalilin da malai ya kawo yanzu a ya isa ya zamto hujjar me da hannun dama hadisin ku kalli hadisin da kyau hadisin ƙararai ke nufi cewa idan mutum ya dago daga ruku ya ɗora hannun dama akan nagu kun fahimta ka a cikin hadisin sai kai sai kai dogo sai kai dogon nazari kamar yadda malai dogon nazari ba haka bane hadisin karara kalle shi annabi sai an umarci mutane da su dora hannunsu na dama akan nahwu a cikin sallah to a cikin sallan nan su malam albani sai suka ce sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya nuna ina za a dora shine lokacin da ka tsaya kace Allahu akbar kai ka bara harama sai ka dauki hannunka na dama ka dora akan na ina akan na hagu sai ka dora akan kirjinka a wannan tsayawar ake nufi amma dagowa daga gugu kaga ai wani aiki ya raba ko to ya kamata a ce an samu sabon aiki sabon umarni kamar yadda aka samu a sauran ayyuka an fahimta yawa to haka al'amari yake wato dagowa daga ruku dora hannun dama akan nahwu a cikin akan wannan rukunin dan kuwa babu wani abu da yake nuna shi ko dorawa ko sakin babu shi sa naga muka kalam eh ba wani abu ne na tada hankali ba kawai dai ka san su malamai in aka ce sunna manzon Allah ce ira da amince tsara tabbata a gare shi to wallahi ba ya ce wasa akan ta ba sai wannan ya shiga ya fita ya kai ya kawo dan ya samu dalilin da zai tabbatar da ita dan ba a aikin addini da molanka an fahimta duk wannan babatin da suke ta yi ko kana kira shi babatu duk wannan hujjar da suke kafawa suna yi ne jambe dan su tabbatar da wani aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ake addini yan uwa saboda addini ba na kowa bane na Allah ne to shi sa dole ne ka samo wa aikin ka hujja da kashin ayar Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a yin aiki kawai da molan ka da ganin dama ba a yin ku duba wannan aiki yanzu misali in ka zo kai sallah ka dago daga ruku ka saki hannun ko ka abin nan babu abin da ya taba sallaka ba babu wani abu da ya lalata sallaka to amma dai sai a tabbatar maka da menene ne ne to shi sa malamai sai suke sabani akan haka to shi sa wanda ya gamsu da hujjar su malam Uthaymeen shi kenan sai sai bai da hannun sa babu laifi kada kada ka ganshi ka ce yayi bid'a kamar da malam Albani fara bai bid'a ba zakari da Allah bai bid'a ba tunda babu shi kansa hujjar ta malam Albani ba wani abu ne nasi sai ne yake tabbatar da ita ba ai inda a ce akwai nasi daga daga hadisin Annabi za a yi sabani in hadisin Annabi za a ba sabani eh amma kaza ana sabani wannan malami yace kaza wannan malami yace kaza to wajen fahim wajen fahimtar wani nasi ne ko kuma wajen ijtihadi amma duk inda aka ce annabi ya ce abu karara qala rasulullah sallallahu yanzu duk hadisin da muka kawo na ruku akwai wanda akwai wanda ya musu akan su ne babu na kabbara harama na daga hannu na kaza babu wanda ya musu akan su saboda hadisai ne karara saboda ka dan uwa idan ka dago daga ruku in ka gamsu da hujjar malam albani sai ka saki hannunka idan kuma ka gamsu da hujjar malam usaimin sai ka mai da hannunka ni dai saki nake Allah ya sa mu dace bala ce tambihun ga wata fatakarwa ga wata fatakarwa ushahidu min almusallina fil masjid alharam bala ce ina gani wani lokaci ga wanda suke sallah a masallaci mai alfarma man idza rafa'u min arruku'i wadanda zaka ga idan sun dago daga ruku'u rafa'u aydihim sai kaga sun daga hannayensu raf'a du'a'in irin dagawar da ake idan za a yi addu'a idan sun dago daga ruku'u sai kaga sun daga hannunsu haka malam musulmi yace yana gani wani lokaci a masallaci mai alfarma tunda shi a sai yake yace wa hadha akhadhuhu min al-qunuti fi ar-rak'ati al-akhira yace wannan wai sun samu wannan ne sun dauko shi ne daga al-qunutu da ake daga hannu a raka'a karshe idan za al-qunutu kun ga idan za al-qunutu ana daga hannu ko ba dagawa ana dagawa amma al-qunutu ai zuwa yake ko ba kuma ko da yaushe ake yin sa ba sannan kuma a raka'a ɗaya kawai ake yin sa raka'a karshe ta sallah to a basu za ka ga raka kusa da ƙarshe da raka ƙarshe duk kowace sallah kuma ɗago sai an ɗaga hannu to wannan wani sabon abu ne da bai tabbata ba mu dai ana alhamdulillah da wahala kaga irin wannan amma dai malam shi ya gani kuma ya faɗakar saboda wanda suke yi su daina malam sai lakin nahum li qiyasihim lil fasid sai dai su irin masu irin wannan aikin tare da kiyasin da suke wanda wanda yake bataccen kiyasi ne amma mu hadha fi rak'ati al-akhira wa fi rak'ati allati qablaha sun game wannan aikin nasu da suke yi a raka'a ƙarshe da raka'a da take kafin ta ƙarshe duk suna yi dai idan an dago sai a daga hannu bala yace lakin hadha ghalatu shi wannan kuskure ne ba daidai bane laysa hunaka rafu yadayni ba'da ruku'i ba'da ruku'i babu wani daga hannu da ake bayan ruku'i a cikin sallah babu shi wannan bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba bala yace as-sujud ya zama gama ku kenan ko mun dago daga ruku'u an ji abin da ya kamata a yi ya sai sujjada thumma ba'da ay yahmad Allah azza wa jalla bima warada yahwi ila sujudi mukabbiran sannan bayan mutum ya gode wa Allah subhanahu wataala da abin da ya tabbata ma'ana zikirin da zaka yi bayan dagowa daga ruku'u kenan ka tsaya kyam ka daidaita sai ka gode wa Allah madaukakin sarki da ɗaya daga cikin addu'o'in da muka ambata Allah ce idan mutum yayi wannan ya hawi ila sujudi to sai kuma ya yunkura ya tafi zuwa sujada mukabbiran yana mai yin kabbara ya kulu yana cewa Allahu akbar irin da muka faɗi kabbara sai mutum ya faɗe ta wala ya ƙulu ba zai ce Allahu akbar ba ita wannan kabbar ba zai faɗe ta ba qablu kafin tafiyar ta sai ya riga ya tafi din ina fata fahimta yawa kamar yadda wani sabi yake cewa idan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi zai tafi ruku'u mu sahabbai ba ma yunkura mu tafi ruku'u tare da shi har sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya daidaita ya tsoro boshin sa ƙasar nan muke tafiya ina fata fahimta ba motsin liman ake gani a bishi ba yan uwa akwai kurakurai da yawa da yan uwa suke wani lokaci kawai idan liman ya motsa musamman wanda suke kusa da shi motsawa zai tafi kawai sai ga an bishi wannan ba daidai bane kuskure ne zai iya jawo mutum lalacewa sallah dan idan ka riga liman yin sujjada sallah ka lalace kana riga liman yin aiki to shikenan baka da sallah idan ka'idar liman din shi an sa shi ne dan kai koyi da shi to inda zaka rinka wuce shi bai amfanin banna ta kenan ba shi da amfani to dole ne dan uwa ka tsaya kai sallah a bayan limami yadda ya aiki sai ka yi shi shi sa aka ga hadisin musi salati yadda annabi ya rinka faɗa idan limami yayi kaza sai kai idan yayi kaza sai limami yayi ake yi fa idza kabbara fa kabbiru sai yayi kabbara sannan za ku kabbara fa idza rafa'a farfa'u idan ya dago sai haka yarin annabi ya rinka bayani sai yayi sannan sai kai to shi ne abin da malai yake nufi qablu wala ba'du wala yaqulu Allahu akbar qablu kafin wannan wala ba da haka haka nan bayan wannan wa inna ma yaqulaha idza ahwa ila sujud zai fade ta ne lokacin da yake tafiya zuwa ga sujada idan ya tafi sai ya fade ta rawa al-bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu imam al-bukhari ya fitar da hadisi daga abi hurairah Allah ya kara masa yarda yace at-takbiru inda sujudi wa ghayrihi min al-intiqalat kabbara za a yi za a yi ta ne lokacin da ake tafiya sujada wa ghayrihi da wani a wannan waje da ake tafiya sujjada da min al-intiqalat daga guraren da ake dagowa daga wani aiki zuwa wani aiki al-intiqal shine ka cire daga wani aiki zuwa ga wani aiki to duk sallah duk aikin da za ka raba daga wannan zuwa wannan ana yin kabbara tsakanin sa idan ka tsaya za ka yi kabbara idan ka gama karatu ka gama wani aiki za ka tafi zuwa wani aiki za ka yi mai ruku'u za ka yi kabbara idan ka yi ruku'u ka gama za ka dago za ka shiga wani aiki za ka yi mai sami Allahu liman hamidahu idan ka gama wannan shi ma za ka tafi mai zuwa sujjada zaka yi mai kabbara to haka aikin sallah ne shine intiqalat idan ka gama wani aiki ka tafi wani ka cire daga wani aiki zaka tafi wani to duka gaba daya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi uwa yana raba su ne da cewa Allahu akbar ya kabbara wala yarfa'u yadai malaci annabi baya daga hannayensa a wannan tafiya rawal bukhari an ibn umar radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadai hina yasjudu imam bukhari ya fitar da hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda yace hakika annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi la yarfa'u yadayhi baya daga hannayensa hina yazjudu yayin da yake tafiya sujjada wala hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud haka nan lokacin da yake dago kansa daga sujjada sai da yakuwa wannan wajen shi ma akwai gyara ko shakka babu wannan hadisi ya tabbata daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda amma wasu sahabban kusan sahabbai goma Allah ya kara musu yarda sun rawaito hadisi daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su sun ga annabi yana daga hannayensa lokacin da ya tafi sujjada ina fata fahimta sai dai abin da suke su ma a hayanin annan ba ko da yaushe yake yi ba me me yi wa shi yasa abdullahi dan umar bai gani ba amma dai ya tabbata hadisai kuma ingantattu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan zai tafi sujjada yana daga hannu wani lokaci idan zai dago daga sujada shi ma yana daga hannu lokaci duk ya tabbata to da kawai lokaci babu laifi kai insha Allah ta'ala yayi malai ce wala yuqaddimuhuma ila al-ard mutum ba zai gabatar da hannayensa zuwa ƙasa ba bal yakhiru ala rukbatayhi sai dai zai tafi ne zai faɗi ne akan gwiwoyinsa wannan shi ma wata wata jayya ce ta daban an fahimta idan mutum zai tafi sujada akan me yake tafiya hannu ko gwiwa eh to shi mala yace ba haka bane malam usaimin gashi na littafi yace wala yuqaddimu ma idan zaka tafi sujada ba zaka gabatar da hannayenka ba ila al-ardi zuwa kasa ya kasance hannunka ne zai fara dukan kasa malai ce wannan ba daidai bane bal sai dai yakhiru ala mutum zai fadi ne ala akan rukbatai akan guyoyinsa an fahimta wannan ita ma ta doguwar magana ce insha Allah ta'ala sai gobe za mu tattauna ta thumma yadayhi sannan sai hannayensa thumma jabahatahu wa anfahu sannan sai abin nan goshinsa da kuma hancinsa fa awwalu ma yasilu ma yasilu farkon abin da zai fara isa zuwa ga ƙasa ar-rukbatan sune guyoyi guda biyu thumma al-kaffani sannan tafakan hannaye thumma al-jabha wal anf sannan sai goshi da hanci wa hadha kama annahu muqtada at-tabi'a inda sujudi fa huwa aidan muqtada as-sunnah yace wannan kamar yadda shine a dabi'a ma take hukuntawa wajen tafiya sujjada dabi'a abin da malaki nufi ɗabi'a kamar ɗabi'ar mutum haka idan ka ce mace tsuguna me yake fara kaiwa ƙasa kamar guyoyinsa haka ma da yake nufi to amma ya danganta ita ɗabi'a ba a ɗora ta akan addini idan bata dace da addini ba ina fata an fahimta fa huwa aidan muqtada sunna kuma wannan shine abin da ma ita kanta sunna take hukuntawa rawan nasa'i wa abu dawud an wa'il bin hujr radiyallahu anhu imamun nasa'i da imam abu dawuda sun rawaito hadisi daga wa'il ibn hujr Allah kara masa yarda kala yace ra'aytu an-nabiyya naga annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi idza sajada idan ya sujada wa da'a rukbatayhi yana fara kora gwiwoyinsa qabla yadayhi kafin hannayensa wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Imam An-Nasa'i insha Allah ta'ala gobe zamu dora akan wannan hadisi kaga wannan hadisi kalle shi da kyau ya ga annabi yana ɗora gwiwarsa a ƙasa kafin me kafin hannayensa haka yace ko in ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hadisin kaga babu wata musu ko jayayya ko sai ka ringa ɗora bin gwiwarka akan hannayenka amma dai akwai sauran maganan Allah ya sai gobe insha Allah ta'ala wato ɗan uwan fahimta shi ma wannan irin wacce mas'alan ne yanzu idan ka zo tafiya sujjada sai ka fara kai gwiwoyinka kafin hannunka sallaka ta yi ko bace ba idan ka fara ajiye hannayenka sai ka kai gwiwoyinka sallar ka tayi ko bace ba ka kaddara koda koda hannun ake fara kaiwa shine daidai sannan gwiwa sai ka zo ka gabatar da gwiwarka akwai wanda zai kalle ka a cikin fuqaha na duniya gaba ɗaya sai baka da sallah babu amma da ku fahimta ɗan uwa abinda ake so ka gane shine sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dole ne a tabbatar da ita dole ne a nuna maka ya manzon Allah ya aiki tsira da aminci tsara tabbata a gare shi domin koyi da shi shi ne tsiranka duniya da lahira wannan shi ne abinda malamai suka tafi a kai tun daga farko har yanzu ƙoƙarin ƙanƙame sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a wasa da ita komai ƙanƙantar abu a cikin addini shi sa bar gaya muku wani abu lokacin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan sun tashi aiki da sunan annabi duka suke aiki da ita abinda nake nufi shine sai aka taba ji inda sahabi ya tsaya na cewa abu kaza wajibi ne abu kaza mustahabi ne abu kaza sunna ne nan yanzu ka wata ga mutum labarin sai ce maka yanzu wannan abin da kamar aka ramaka Allah sunna ne ko wajibi waye ga zai iya ko ba zai iya ba wallahi sabai ba sabai idan ka ji suna neman kaza wajibi ne ko sunna to wajen hukunci ne misali wani yayi ana so a nima masa mafita sai a ce ai abu kaza da kai wajibi ne dole ce dole na aikin ka ya lalace ko bai lalace ba an fahimta ko kuma abu kaza sunna ne ga abin da zaka ka gyara aikin ka amma wajen aiki duka shi sa kalle da suke rato mana hadisin gaba daya malaman fikin su suka tsaya suka tace suka ce kaza sunna ne saboda dalili kaza kaza wajibi ne saboda dalili kaza amma ka dauki sunnar annabi kira da muke tsara tabbata a gare shi dan uwa ka aiki da ita gaba daya wannan shine abin da yake nuna cewa kai cikakken masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ce maka annabi yayi ido rafa kawai rafa idan ka je ka aikata shi insha Allah ta'ala aljanna zai dare eh in Allah ya ta aljanna zai dare ka ba inda zaka dare wallahi sai aljanna in dai sunnar manzon Allah ce ta tabbata kai kawai na baka lasisi kai kawai Allah ba ɗauke sarki ya samu dace za mu dakata ala insha Allah ta'ala sai amin amin sai sai gobe idan Allah ya musu mu dora daga nan da muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya abinda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum